أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة عباد الله لقد خلق الله تعالى الخلق لعبادته وأمرهم بتوحيده وطاعته ولكن العبد في طريقه إلى الله تعالى تعترضه الشبهات والشهوات فإما أن يقابلها بالصبر فيسلم فيكون من الثابتين الفائزين الثابتين قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وإما أن يستسلم لما وإما أن يستسلم لها الضالين فأما فتنة الشبهات فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على ثلاث وأن جميع تلك الفرق في النار إلا واحدة وهي من كان على ما هو عليه وأصحابه صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا الحديث أخرجه مسلم وأما فتنة الشهوات ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف أنتم إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه نقول كما أمرنا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك تتحاسدون تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون وفي صحيح البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم عباد الله إنه وكلما طال العهد وبعد عن زمان النبوة والرسالة كلما كثرت الفتن وانتشرت المحن وأصبح المتمسك بدينه يعيش وحده وإن كان بين أناس كثير ولكنها غربة ولكنها غربة الدين والإسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يتقارب الزمان وينقص العمل وفي رواية ويقبض العلم ويبقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج قالوا أيما هو قال القتل القتل وعن الزبير ابن عدي قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال أنس اصبروا فإنه لا يأتي على الناس زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعت هذا من نبيكم صلى الله عليه وسلم وبسبب كثرة هذه الفتن وصف الله تعالى أهل الطاعة والإيمان والصابرين على سنة سيد الأنام بأنهم قليلون وغرباء في مقابل أهل الضلال والأهواء الذين كثيرون وغثاء قال تعالى وإن تطيع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون والأحاديث في وصف أهل السنة بالقلة والغربة كثيرة تدع العبد أن يصبر على الحق والإسلام ويثبت على سنة سيد الأنام حتى ينال أعظم الأجور ويبلغ أرفع المنازل عن سحل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء قيل يا رسول الله من هم قال الذين يصلحون إذا فسد الناس ولكن السابر على الإيمان والسنة وإن كانوا في غربة ووحشة مع أهل زمانهم إلا أنهم في أشد الراحة والطمانينة في دينهم وقلوبهم لعلمهم يقينا بأن هذه الدنيا الوحشة فيها في الابتعاد عن الله والأنس الأعظم في القرب من الله وذكره وعبادته قال الله سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب قال الحسن ابن, ابن أبي الحسن البصري عليه رحمة الله السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي فاصبروا عليها رحمكم الله فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقلها فيما بقي وقال أبو عبيدة القاسم ابن السلام عليه رحمة الله المتبع للسنة كالقابض على الجمر وهو اليوم عندي أفضل من الضرب بالسيوف في سبيل الله أيها الناس فإن الناظر في أحوالنا وأهل زماننا يجد أن أهل السنة والطاعة في غربة وأهل الضلال والانحراف على أصنافهم قد ملأوا القنوات والشبكات بضلالهم وانحرافهم وبدعهم حتى انقلبت كثير من المفاهيم وتغيرت العادات والأعراف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم الحديث أخرجه مسلم عباد الله إن من, إن من الفتن والانقلابات إن من الفتن وانقلاب الموازين التي يعيشها التي نعيشها ونشاهدها حتى أصبحنا في غربة حين صار اتباع الكتاب والسنة والاقتداع بهدي السلف الصالح رجعية هو التقدم والتطور أصبحت من البدع وأهلها شدة وغلوا وظلما وأصبح عندهم الدعوة إلى البدع وذكر بداعيهم وعدم التحذير منهم إنصافا وعدلا أصبح التحذير من دعاة الإلحاد وطريقهم وكفرياتهم مخالفا للحرية والدعوة إلى الكفر والسحر والشعوذة والشذوذ هو الحرية المطلوبة أصبحت الدعوة إلى الأخلاق الفاضلة واللباس الشرعي ودعوة المرأة إلى عفافها وحجابها ونقابها دعوة إلى تكفير ورجعية وتخلف وأصبحت الدعوة إلى التبرج والصفور والانتقال هو الواجب والمرضي عنه وهو حرية للمرأة نعم عباد الله نحن في غربة والله نحن في غربة فطوبى للغرباء فطوبى للغرباء فاثبتوا على دينكم وتمسكوا بسنة نبيكم عضوا عليها بالنواجز حداني الله وإياكم النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوانا مسوء البركة إن شاء الله تعالى خطبر متيو ذات تتوناني أكن غربة أهل السنة أهل السنة shine bakunta da masu ƙoƙarin ƙanƙame sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tsinci kansu a ciki yau lalle yan uwana masu gaba ɗaya don su bautata masa ya kuma umarce su da su kaɗai tashi su masa biyayya sai dai kowanne bawa wajen ƙoƙari wajen kaiwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wajen saduwa da abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so yakan ci karo yakan sami tsaiko da wasu manya-manyan tarkuna guda biyu da shaidan yakan kafa wa ɗan adam wanda yake kama su da shi waɗanda su ne mafiya girman tarkon shaidan da yake kafa wa ɗan adam su ne tarko na sha'awa da tarko na shubuha tarko na shubuha abin da ya shafi addini shubuha abin da ya shafi addini wata shubuha za ta kai mutum zuwa ga kafirci wata ta kai shi zuwa ga bid'a wata ta kai shi zuwa ga fasikanci shedan yana nan da su kala kala nau'i nau'i ya ajiye su a gaban kowane dan adam wanda Allah madaukakin sarki ya kiyaye shi kadai ne kiyaye haka nan akwai tarkon shedan na biyu mafi girma shine tarko na sha'awa sha'awa cikin abin da ya shafi kuɗi sha'awa cikin abin da ya shafi neman duniya sha'awa cikin abin da ya shafi ita duniyar kanta sha'awa cikin abin da ya shafi mataye da duk abin da ke iya halakar da dan adam cikin abubuwa na sha'awa sha'awi duk waɗannan tarkuna ne na shedan da dan adam kan ci karo da su lokacin da yake kokarin kaiwa zuwa ga Allah subhanahu wataala dan uwana masu albarka sai dai dukkanin wanda ya ci sa'a ya fuskanci waɗannan tarkuna na farko ya fuskance su da haƙuri da juriya da jajircewa da tsayawa kai tsaye akan abin da yake na gaskiya to sai ya kubuta daga tunkuɗa ta sha'awa hakanan wanda duk ya yi ƙini ya kuma ilimi ingantacce tataccen ilimi da ya ƙunshi littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarƙashin fahimtar magabata na gari wanda ya riko da waɗannan abubuwan yaƙini da karatu sai tabbata a duk lokacin da guguwar a shubuhohi ta kada sai ka same shi a tabbata inda yake inda Allah madaukakin sarki yake so ya ganshi sai ya kasance daga cikin masu haƙuri waɗanda suka rabauta sannan kuma tabbatattu akan addinin su shi sa Allah subhanahu wataala yake gaya mana kissar ko kuma labarin wasu mutane nagartattu yace waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru muka sanya daga cikin su a'immatan jagorori shugabanni amma shugabanci na addini jagoranci na addini shirewa da umarnin Allah yakan kasance ne karkashin littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga abin da ake nufi shine shiriya ko kuma jagoranci na addini Allah subhanahu wataala ya ce muka sanya wasu daga cikin su a matsayin jagorori shugabanni da suke shiryarwa da umarninmu sai Allah subhanahu wataala ya ce amma lamma sabaru lokacin da suka yi haƙuri lokacin da suka jajirce lokacin da suka yi kamar suna yi suka tsaya dukkanin guguwa ta shubuhohi da suke towa da guguwa ta sha'awoyi da suke towa Allah subhanahu wata'ala ya kare su sun tsaya akan tafarki madaidaici Allah subhanahu wata'ala ya ce wa kanu bi ayatina yuqinuna sun kasance masu yaqini ne masu sakankancewa ne game da ayoyinmu amma wanda koyi rashin sa'a ya sallama zuciyarsa ya sallama ragamarsa ga waɗannan abubuwa guda biyu shubuhohi da sha'awa-sha'awe zai bata tare da wanda suka bata zai halaka tare da wanda suka halaka ‘yan uwana masu albarka amma abin da ya shafi fitintunu da ɗan adam ke cin karo da su wanda suke yi wa ɗan adam cikas wajen kaiwa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki amma fitintunu irin na shubuha za mu same su annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi tun washe tun a baya yake haska mana yake kokarin dora mu akan hanyar da zamu guje su annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa karkashin hadisin da ya zo hadisin imamu tirmidhi da abu dawud da ibn maja annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa al'ummomin da suka gabata al'ummar yahudu ta kasu kashi kashi kashi har kashi 71 nasara da suka zo suka kasu kashi kashi kashi har kashi 72 kowanne kashi 71 nan kowanne 72 nan tutiya suke yi gani suke su ne akan daidai su ne suke bin annabi addinin annabi Musa ko kuma addinin annabi Isa alaihi masallatu wassalam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wasa tafsariqu ummati ala 73 firqa al'umma ta mu kenan al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace mu kuma zamu karkasu zamu daddare mu rabu har kashi 73 annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace kulluhum finnar dukkanin su guda 72 suna cikin wutar jahannama sai ce sai guda daya su kadai ne akan daidai kuma ƴan uwana masu albarka kowanne 72 nan kallo yake shi ne daidai duk wanda ba shi ba ba daidai bane kullu hizbin bima ladayhim farihuna kowace kungiya kowace jama'a kowace tawaga tana gani abin da suke suke kai shine daidai amma annabi tsira da aminci tsara tabbata a garisha ce dukkanin su suna cikin wutar jahannama sai guda ɗaya Allah madaukakin sarki ya samu daga cikin guda ɗayan sabai suka ce ya rasulullah waɗanne ne guda ɗayan nan sai annabi ce su ne waɗanda suka kasance akan abin da nake kai a yau ni da sabaina sallallahu alaihi wa sallam su ne waɗanda suka kasance akan irin abin da nake kai yau lokacin can da annabi yake magana ni da sabaina annabi ya gama maka komai sallallahu alaihi wasallam yanzu ruwan kare ka juya baya ka waiwaya ka ga ya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake a wancan shekaru 23 da ya share yana isar da addinin musulunci ya yake babu wani abu da ya da ya buya wanda ya kamata isar da shi wanda sahabbai ba su rawaito mana shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun isa mana ba babu shi komai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar kuma sabai sun hikito mana Allah madaukakin sarki tun da yace da annabin sa ya yi rasul ballig ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fa ma ballagta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yan uwana masu albarka wallahi bai yi kasa a guyo ba ya tashi babu dare ba rana ba ruwa ba sanyi ba iska ya shiga lungu da sako a jefe shi a dake shi a zuban masa da jini sallallahu alaihi wasallam diddan ya iso mana da saƙon Allah maɗaukakin sarki kuma ya isar ya isar mun shaida akan haka to sai ka koma ka ga wacce irin koyarwa annabi ya duk abin da annabi ya koyar shine daidai abin da wannan yake nuna maka shine wannan umar al'amari ne na kaddara da Allah ya riga ya kaddara shi sai ya faru la muhalata dole sai an rarraba a cikin wannan al'ummar kai ko ni ko su wallahi babu wanda isa yana rabu a cikin al'ummar addara ce daga Allah maɗaukakin sarki dole sai an rarrabu wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka Allah subhanahu wataala ya ce walidhalika khalaqahu ba za su gushe ba suna rarrabuwa suna sabani a tsakaninsu Allah ce sai wanda sai wanda Allah maɗaukakin sarki jikansa Allah ce daga cikin abin da yasa aka halicce wannan nuna maka ɗaya daga cikin fitintunu na shubuha shi ne waɗannan rarrabuwar wani ya kauce ya saba wa alƙur'ani wani ya kauce ya saba wa sunna wani ya saba musu gaba ɗaya duka ɗan uwana masu albarka haka nan hadisi ya tabbata daga sahabi abu hurairah Allah ya ƙara masa yarda yace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace badiru bil amali ku yi gaggawa wajen aikata ayyukan da'a duk aiki na alkhairi mai kyau da ya kamata a ce ka aikata shi annabi ya ce kada kai kada kai ƙasa a gwiwa kada kai jingiri kada kada kai jinkiri kada kai kasala tashi ka aikata shi badiru bil a'mali sai annabi yace fitnan ai qabla maji'al qabla maji'il fitan tun kafin zuwan wasu fitintunu suna nan da za su taɓarkowa ƙarshen duniya annabi ya ce kai sauri ka aikata aikin da yake gabanka akwai fitintunu da suna nan ka qita illailil muzlim waɗannan fitintunu kai ka ce yanki ne na dare mai duhu yadda ka san idan duhun dare yayi inda ba fitila ba faskan farin wata ba ka iya ganin wanda ke gabanka baka iya gane inda zaka sa ƙafa ka ba mai yiwa ka ɗaga ƙafa ka jefa ta cikin rami ka je ka halaka to haka wannan fitintunu suke za ka mutum zai halaka bai sani ba fitanan ka kita illailin muslim annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce mutum zai wayi gari a matsayin mumini mai imani kafin yamma ya zama arne zai yammata a matsayin mumini mai imani kafin asuba kafin safiya ya zama arne sai annabi ce ya bi udinahu bi aradin min ad-dunya mutum zai sai da addininsa ya ba da addininsa ya sarayar da addininsa dan dan wani abu na duniya dan dan wani abu na ba a ce lalle kuɗi ba bi aradin min duniya mai yiwa mulki ne mai yiwa wani abu ne da yake so a bashi na girma ko matsayi ya ba da addininsa ya sayar da addininsa ya sani ko bai sani ba dan ya samu wani abin na duniya yan uwa wannan fitintunu ne da suke tafi da addini suke aske addinin mutane Allah madaukakin sarki mana tsari da su yan uwa na masu albarka amma fitintunun da suka shafi shahawoyi kuwa in kana so ka gansu mu koma hadisin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi hadisi ya tabbata daga sahabi abdullahi dan umar allah ƙara masa yarda ya ce haƙiƙa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ga sabansa kaifa antum idza futihat alaikum khaza'inu faris wa rum ya za ku kasance wannan hali za ku tsinci kanku a ciki idan Allah ya buloli mafiya girma a duniya a lokacin in ka ce Paris ka ce Rome to shikenan kamar yanzu ka ce America da China ne Allah maɗaukakin sarki annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce idan Allah ya kawo ku lokacin da zai ba ku dama ku iya cin su da yaƙi ku buɗe taskokinsu duk arzikin da yake wajen su ya dawo naku wannan hali za ku kasance sahabi abdurrahman dan auf Allah ya ƙara masa yarda ya ce na ƙulu kama amaran Allah ya rasu ai za mu faɗa abin da Allah maɗaukakin sarki ya umarce mu ne za mu gode wa Allah za mu tafiyar da dukiyar yadda Allah maɗaukakin sarki yake so annabi ya kalle shi ya ce ya bi na auf awa gaira zalik bayan wannan abin da ka faɗa kuma sai me annabi ya ce ba shi kenan ba ya ce ta tanafasu na abin da za ku yi shi ne za ku rinka yin tsere za ku rinka yin rige-rige wajen tara duniya wajen tara manya-manyan gidaje tara manya-manyan motoci ajiye kuɗaɗe maɗuɗai a bankuna wannan shine abin da za ku rinka yin gasa a kansa ba komawa ga Allah ba ba komawa ga yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake so ku tafi da dukiyar ba annabi ce ta tanafasuna thumma tatahasaduna sannan kuma wannan gasar sai ta kai ku zuwa ga yin hasada tsakanin ku wannan ya wancan hasada wannan ya wannan hasada thumma tatadabaruna annabi ce sannan za ku dawo kuna juya bayan ku juya junan ku baya bayan hasada kuma sai me sai wannan ya juya wannan baya sai wannan ya juya wannan baya bayan nan kuma sai me annabi ce sun mata tabagabuna sannan kuma sai ku dawo kiyayya da gaba dan uwa haka muke ko ba ko ba haka muke ba kowa ba kamsa ansa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya faɗa a cikin hadisin da Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadisin Abdurrahman dan Auf Allah ƙara masa yarda annabi ya ce wallahi mal faqru akhsha alaikum wallahi ba talauci nake ji muku tsoro ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce sai dai ina ji muku tsoro ne a shimfiɗa muku duniya kamar yadda aka shimfiɗa ta ga al'umman da suka gabace ku ku dawo kuna yin tsere da rige-rige wajen neman duniya kamar yadda su ma suka yi annabi ya ce sai ta halakar da ku kamar yadda ta halakar da su sallallahu alaihi wasallam yan uwana masu albarka duk lokacin da zamani ya yi tsayi lokaci ya tafi lokaci ya kasance akwai tazara da lokacin annabta irin wani lokacin zaka ga fitintunu sukan yaɗu su yawa jarabobi sukan fantsama a cikin mutane addini da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sahabbansa ya rasa a kansa ira da aminci tsara tabbata a gare shi masu riko da irin wannan addinin zaka ga suna rayuwa su su kadai zaka ga ana jifan su da sunaye kala kala zaka ga ana ƙoƙarin nuna su ne ba a kan daidai ba su suka zo da sabon abu su ne masu tsanani su ne masu duk wani abu na rashin kyau sai a jingina musu wannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya mana ishara zuwa ga duk lokacin da zamani ya tsayi to haka al'amarin yake komawa sai dai mu sani cewa lalle irin wannan dole ne idan zamani ya zo ƙarshe fitintunu suka suka fantsama dole sai an sami irin wannan kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa a cikin hadisin Abu Hurairah Allah ya ƙara masa yarda annabi ya ce ya taqarabu zaman ƙarshen lokaci za a samu taqarubu zaman shine kusancin lokaci ya kasance kowa lokaci ya masa kaɗan kaga shekara ɗaya ta zamto kamar wata guda wata guda ya juye ya zamto kamar sati sati ya kuma kamar kwana ɗaya da an tashi awa 24 nan da ke cikin yini sai kaga kamun ka ce mai sun ƙare idan za a ƙara maka irinta ka aiwatar da abubuwanka sai ka buƙaci ƙari saboda lokacin gaba ɗaya ya zamto kusa da kusa annabi ce wannan alama ce ta ƙarshen duniya taqarubu zaman kenan wa yanqusu al'amal sannan aiki zai zama tautawayayye ga tarin ilimi ga tarin karatu amma kuma aiki yayi karanci duk inda ka bude karatu ake gidan rediyo karatu ake gidan TV karatu ake wayoyin hannu duk karatu ne amma an ka koma shekara 30 da suka wuce aikin da ake yafi aikin da ake yanzu na alkhairi karatun da ake yanzu kuma na fi wancan lokacin an samu tawayar aiki wata ruwaya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa yuqbadu ilmu za a dauke ilimi malamai suka ce ba wai ilimin za a dauke shi a neme shi a rasa ba a'a Allah zai dauke ilimi ne ta hanyar tafiyar da malamai duk lokacin da wani jajirtaccen malami na Allah rabbani ya faɗi ya koma ga Allah to ba a iya samu wanda zai mai gurbinsa ba a iya samu wanda zai mai gurbinsa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce inna Allah la yanzi'u la yanzu li ilma fi su min suduri ahlihi intiza'an walakin yanzi'uhu bi qabdi al ulama Allah baya sai da Allah yana dauke ilimi ne ta hanyar mutuwar karbar malamai har sai ya kasance ba malaman Allah sai mutane su riki jahilai a matsayin malamai sai su fatawa sai waɗannan irin malaman su ba su fatawoyi su ba su amsa da jahilci ba da ilimi ba sai su su bata kuma su batar da su Allah madaukakin sarki kiyaye mu wannan duk alamu ne na ƙarshen duniya ƴan uwana masu albarka annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi a yace a cikin wannan hadisi wa tazharul fitan fitintunu za su yawaita za a yi ta samu fitintunu daga wannan ta gama sai wannan daga an ɗauke wannan fitinar sai wannan gasu nan fitintunu kala kala wa yakthurul haraj annabi ce sannan alharaju zai yawa sabai suka ce me alharji ya rasulullah annabi ya ce kisan kai kisan kai kisan kai kisan kai da safe kisan kai da rana kisan kai da daddare a kashe babba a kashe yaro a kashe tsoho a kisa a masallaci a kisa a kasuwa a kisa a coci ko ina kisan kai ake wannan duk alamu ne na ƙarshen duniya Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu dan uwana masu albarka wata rana az-zubair ibn adi ɗaya daga cikin tabi'ai yazo wajen Anas dan Malik yake kawo masa kuka irin halin da suke ciki na zaluncin hajjaji ibn yusuf al-saqafi yake ce masa mana cikin wani hali anas dan malik yace ku yi hakuri saboda babu wani zamani da zai zo sai zamanin da yake bayansa ya fi shi sharri yace za ku yi tafiya haka ne har sai kun haɗu da ubangijinku yace na zo ne daga annabinku sallallahu alaihi wasallam to ƴan uwa irin waɗannan fitintunu da abubuwa da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya mana ishara su da za su faru ƙarshen duniya shi yasa za ka ga duk mai ƙoƙarin riko da gaskiya duk mai ƙoƙarin tsayawa akan addini gangariya irin na manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to ya shiga uku ya lalace komai za a kira shi kowanne irin bola za a jefa masa duk wani abin da ya taso na rashin kyau za a dingina masa kowa kuma zai koma gefe kaga ya tsare shi kiristoci ba sa son sa yahudawa ba sa son sa waɗanda ba su da addini ba ba sa son sa a cikin musulunci ma duk wanda ya bauɗe ya kauce wa hanya za ga ba ya shirye shi saboda shi ya ta irin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai dai shi kuma idan ya kalla da kyau sai ya kwantar da hankalinsa sai zuciyarsa ta kwanta me ya dalili saboda ya san shi ne yake kan addinin manzon Allah duk inda aka fi yawa za ga ba alkhairi bane shi sa ko da alqur'ani Allah subhanahu wataala abin da yake nuna mana yawa ba abu ne mai kyau ba Allah subhanahu wataala ya ce da manzansa wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah idan zaka bi mafi yawa daga cikin wanda suke kan ƙasa za su batar da kai daga kan hanyar Allah subhanahu wataala haka Allah subhanahu wataala da yawa a cikin alƙur'ani zaka jana mimita wa kafirun minhum sa'a ma ya'maluna wa kafirun minhum fasiquna walakin aktharuhum la ya'lamuna aktharuhum la yaqiluna akthar akthar akthar mafi yawa ba shine alkhairin ba kadan din su ne wannan baƙin baƙuntan ne ita ake so a wannan lokaci hadisi ya tabbata a ‘yan uwana masu albarka hadisi ya tabbata daga sahabi sahal bin sa'ad as-sa'idi Allah ƙara masa yarda yake cewa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce innal islam bada a gariba lallai addinin musulunci ya fara a matsayin baƙo annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi shi kadai ya fara kira zuwa ga hanya Allah shi shi kadai suka zama su biyu su uku haka addini kaga ba koli ba su da yawa ba su da ƙarfi ba su da tasiri daga baya addinin musulunci kuma ya zo ya yi ƙarfi ya shiga ko'ina a duniya ya rinjaye duniya ya mamaye ko'ina in kai ba addinin musulunci kake ba to ko dai kana ƙarƙashin addinin musuluncin ko kuma addinin musulunci ya fi ƙarfinka sai da addinin musulunci ya kai wannan ƙololuwar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wasa ya'udu gariban kama bada'a za a wayi gari idan duniya ta ja kuma addinin musulunci zai dawo bakuntarsa kamar yadda ya fara yadda ya fara a bako zai ƙara dawa bako shi ne kusan irin wannan lokacin da muke ciki kenan sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce fatsuba lil ghuraba lallai aljanna kyakkyawar rayuwa ta tabbata ga waɗannan bakin waɗanda suka tsaya suka rike addini irin na da irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi haƙuri suka jure aka tsangwame su aka zage su aka yi musu ƙazafi aka yi musu shari amma duk suka jure annabi ya ce fa tsuba lil ghuraba sabai suka tambaya suka ce ya rasulullah manhum su wane ne waɗannan al ghuraba din annabi ya ce su ne waɗanda suke gyarawa idan idan mutane sun bata su kullun zaka same su su kokarin tabbata akan abin da yake na daidai asalin addini da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya zo da shi ‘yan uwana masu albarka lallai tsayawa akan sunnar annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da kira zuwa gare ta da watsi da wurgi da dukkan abin da bai tabbata a lokacin manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ba na shari'a na addini wannan shine cikakken addinin da Allah madaukakin sarki yake so babban malami al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri Allah ya masa rahama yake cewa sunnar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta wayi gari ta zamto tsakanin bangarori guda biyu bainal jafi wal ghali tsakanin aljafi masu yi mata jafa'i masu kirkiro bid'o'i suna gujewa sunnar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suna sanya wa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kishiyoyi ta hanyar umarninsa da hannunsa da kuma alghali mai wuce gona da iyaka a cikin sunnar wanda suke kafirta mutane suke ɗaukar sunnar da zafi fiye da yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko yadda ita malam imam al-hasan al-basri yake cewa ku yi haƙuri Allah ya muku rahama saboda ahlus sunna a da tan haka suke yan kaɗan haka kuma za su kasance a matsayin yan kaɗan haka Allah maɗaukakin sarki ya kaddara babban malami abu ubaida al-qasim ibn sallam Allah ya masa rahama yake cewa al-muttabi'u lis-sunna wanda yake ƙoƙarin bin sunna annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a wannan lokaci tun a lokacin su ya ce kalƙabi ba alal jamr kamar mutumin da ya buɗe hannunsa ne aka sa masa garwashin wuta ya rike ka buɗe tafin hannunka a sa maka garwashin wuta jajawur yana ci sai ka rike shi a haka wanda ya ji zafi ya kasa rikewa ya rashi kenan yayin da sunnar tasa wanda ko yayi hakuri ya jure ya gama zafin sa ya kona shi iya abin da zai iya shikenan ya tsira da imaninsa Allah madaukakin sarki ya samu daga ciki yake cewa a yanzu ni ina gani wanda suke ƙoƙarin ƙanƙame sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau da ƙafa ya ce ina gani sun fi wanda suke fita jihadi saboda ɗauka kalmar Allah maɗaukakin sarki saboda zafin abu ya ku mutane duk wanda ya duba zuwa halin da muke ciki a wannan al'umma tamu a wannan zamani namu mai cike da ruɗu da rikitarwa zai ga duk wanda yake ƙoƙarin tsayawa akan addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake kokarin tsayawa kam akan sunna ya ce shi duk abin da annabi ya koyar shi zai yi abin da annabi masu tsanani masu kaza masu kaza amma duk wanda zai tafi zuwa ga bid'o'i ya kirkiro abubuwansa yayi abin da ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar ba Allah subhanahu wata'ala bai saukar da wani abu a kansa ba to waɗannan za ga su mutane suke karɓa galibi su ake gani a matsayin masu san annabi su ake gani a matsayin masu koyar da addini na gaske wannan shine halin da mutane suke ciki sai dai abu huraira Allah ƙara masa yarda rai wato hadisi daga annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi annabi yake cewa sallallahu alaihi wa sallam sayakunu fi akhiri ummati unasun za a samu wasu mutane a ƙarshen zamani a ƙarshen lokaci annabi kamar ya sani ce za a same su yuhaddithunakum bima lam tasma'u za su rinka ba ku labarurruka irin labarurrukan da ba ku san su ba ku ba ku taba jin su ba antum wala aba'ukum ku da iyayenku ba ku san irin labarurrukan ba labari ne kai baka taba jin sa ba baka taba cin karo da shi ba sai a kawo maka a ce addini rannan wani naje yana bada labari wai a matsayin addini yace wai annabi ya faɗa wai kallon biri ma yana wai yana kawo jalabi wai kallon biri yana kawo jalabi kuma yace wai manzon Allah ne ya faɗa dan Allah wanda manzon Allah ne ya faɗi wannan kuma yana ta bayani ana takabbara ana kallon sai ne manzon Allah ƙarya sallallahu alaihi wa sallam mutum ya ce maka kiri-kiri mutum ya buɗi bakinsa ya ce abinda wani mutum mutum iri na irin ka ya faɗa wai ya fi abin da ya fito daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda annabi ya faɗa ya furta da bakinsa mai albarka wani ya fito ya ce wai wani mutum ya faɗi magana da wai ta fita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wai wannan irin addinin ake so wai dole al'umma manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare su haukai kuma wai irin waɗannan mutane wai su ne masoyan annabi kai da ka ce ba haka bane ka ji haushi ka ce wallahi a'a magana manzon Allah ta fita kowa kai ne makin annabi kuma yan uwa kun ga yadda sama take komawa ƙasa ko kun ga yadda ake jujjuya al'amara ko to wannan shine halin da masu riko da addini suke ciki riko da addini yanzu wallahi kamar riko da garwashi ne addini na gaske in kaga mutum yana ta addinin sa babu ruwansa da kowa da sauransa to kawai gargajiyancin sa yake yi wallahi in dai zaka yi addini na gaskiya sai kaga irin waɗannan abubuwan na kyara dole ne al'umma ta zama yan uwana masu albarka duk wanda ya wayi gari lama ita kadai zai rike to wannan zaka ji ana kiransa a matsayin bagidaje bai waye ba ya ci baya bai san abin da duniya take ciki ba amma mutanen da suke ƙoƙarin koyi da arna da yahudawa da turawan yamma sai ka ji ana kiransu waɗannan su ne wayayyu su ne suka san ci gaba su ne suke rayuwa a ƙarni na kaza wanda suka san abin da duniya take ciki amma kai da kace a tsaya yadda manzon Allah ya addini ta kai baka waye ba irin wannan al'umma ta mu duk mutumin da ya fito ya ce a daina bidiyo'i a daina kirkiro sababbin abubuwa a sa su a cikin addini manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah ya cika masa addini Allah ya ba shi addini ya cika masa tab sannan ya ɗauke kayansa a daina ƙirƙiro sababbin abubuwa ana sa su a cikin wannan addini annaba bai san da su ba Allah maɗaukakin sarki bai yarda da su ba in kana faɗa irin wannan ka zamto azzalimi ka zamto ɗan zafi ka zamto mai wuce gona da iyaka amma duk mutumin da zai zo ya rinka shigo da sababbin abubuwan su shi kuma ya kawo bidiyo'insa ya yi ƙoƙarin turmuze hancin sunna ga abin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya mai da shi bayansa ya ɗauko wani mutum ya sa a gabansa ya ce kai na wancan ɗin wannan shine mai san zaman lafiya shine mai adalci shine ya san abin da yake a cikin harka addini amma kai da ka ce irin na annabin kai ɗan zafi ne wannan zalunci ne ka shigo da mutane sabon abu yan uwa ku kalli yadda yadda sama take ƙoƙarin komawa ƙasa yadda daidai take ƙoƙarin komawa ba daidai ba yadda bid'a take ƙoƙarin komawa sunna yadda shirka take ƙoƙarin komawa tauhidi ta dole kaga in mutum bai tsaya ya jajirce ba wallahi ba zai iya ba ku kalli yadda wa'azi akan a gyara ɗabi'u da tadu masu kyau mutane su dawo kan seti yake zama bayani akan mutum a kwatanta mutum da rashin wayewa da abin da ya kama da haka in ka ce mata su gyara shiga su su yi shiga ta addini da Allah maɗaukakin sarki zo da ita su sa hijabi su rufe jikinsu to kallon ka ake baka waye ba dan ƙauye ne kai yanzu amma wanda suke kira irin na tabarruji da sufur da fitar da tsiraici sawa'un sun faɗa ko sun koyar kawai irin mataye da wasu mazaje da suke ƙoƙarin cusawa matayenmu da suke gida lallai addini bai umarci mace ta yi namiji hidima ba girki ba dole bane ga mace ba dole ne mace ta yi mijinta wanki ba ba dole ta yi shara ba an kawo ta ne kai ta zauna a gidan miji ta ci ta sha ta miƙe ƙafa ya kawo mata abinci ta ci hatta abinci sai ta ga dama za ta girka irin wannan tunanin wasu shi ne suke gani ci gaba kai da kace a yi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to kake ne dan zafi kane dan ƙauye kai da ka kawo musu kisrar na na Fatima Allah ƙara mata yarda yar gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ta kawo kuka a taimaka mata da bawa dan ta rage yawan aikin da take hannunta har yana kumbura saboda aiki yar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda girki da nika dutsen nika ta yi mijinta girki da 'ya'yanta su ci ta ce a taimaka mata da bawa ba don ta daina ba don ta rage shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai ba ta bawan bai ce koma ki ci gaba da aikin ki karanta subhanallahi sau 33 walhamdulillahi sau 33 wallahu akbar sau 34 in zaki kwanta yafi bawa alkhairi yan uwa shine fa abin da ya bata amma yanzu wasu sun fito suna cewa wai ba dole bane mace ta aiki kuma irin waɗannan su ne masu ci gaba su ne wayayyu wayayyu a cikin bracket kai da kace a tsaya irin na manzon Allah kuma kai ne bako duk wani abin da ka kawo ka tsaya irin na addini yadda annabi ya zo da shi a daina shirka a daina kiran wani Allah a daina neman taimakon Allah sai a ce kayi zafi kayi tsanani wanda zai zo ya rinka roƙar wani ya je kabarin wani ya rinka roƙarsa wannan kuma shine shine mai tauhidi a wajen mutanen mu to ƴan uwa wannan lallashi ne ga dukkanin wanda Allah madaukakin sarki ya taimake shi ya tsaya akan turba da gwadabe irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko ya gode wa Allah subhanahu wataala dan da ba dabara sa bace eh alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wallahi ba dabaraka bace ba karfin ka bace babu abin da kai wa Allah subhanahu wataala yayi ka akan wannan hanyar ka gode wa Allah subhanahu wataala sannan dole sai ka tsaya sai ka jajirce sai ka yi kamar kana yi sannan ka ƙara roƙon Allah maɗaukakin sarki sabati da tabbata a kai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kullum roƙon Allah yake Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka tabbatar da zukatan mu akan addininka dan uwa wannan shine abin da ya kamata kowanne musulmi ya rinka yi ko shakka babu lallai za ka addini ka yi haƙuri ka ci gaba tafiya akan hanya gwadabe na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka je ka haɗu da shi insha Allah ta'ala a lahira Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah ƙara tabbatar da mu akan daidai ya ƙara nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya kuma nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon gudunta ƴan uwana masu albarka lallai mu ƙarasa ƴan uwanmu da suke Falastin a cikin addu'o'in mu na alkhairi Allah madaukakin sarki ya kawo musu mafita mutanen Falastin suna fama da takura da gallazawa da zalunci irin na Yahudawa wallahi yadda ba ma tsammani ƴan uwa suna buƙatar addu'o'i mu babu abin da zamu iya musu da wuce addu'a ƴan uwa addu'an ma kada mu gaza mafi karancin abin da zamu iya yi ƴan uwa kada mu gaza idan muka ɗora goshin mu a ƙasa ƴan uwa dan Allah barin musu addu'a Allah ya kawo musu mafita Allah ya kawo musu mafita Allah subhanahu wata'ala dukkanin wanda yake tare da Yahudawa yake taimakon su Allah ya karya shi sauran ƴan uwanmu da suke Katsina suke Sokoto Zamfara da sauran garuruwan da ake fama da wannan kashe-kashe na ƴan bindiga su ma muna musu addu'a daga nan Allah subhanahu wata'ala ya kawo musu mafita Allah ya kawo musu mafita Allahumma izal islam wal muslimin wa azilla shirka wal mushrikin wa damir a'daka a'da ad-din wansur ibadaka al muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله